كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نحن وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر من كل حق وهذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم آه هل كان بينك annabi ya ce ala inna ha ta mahmuna fitnatu annabi ya ce fitina za ta ko bayana tana nan zuwa wa kuntu wani makari min aya rasulullah ya ga kamar manzon Allah kunna mallan makari min aya rasulullah cikin sunan da ta zo annabi ya ce kitabun lahi kitabun ubangiji idan kun kayi ko da littafin ubangiji za a samu mafita daga wannan fitina a littafin ubangiji alkur'ani نبأ ما كان قبلكم وخير ما ما ما بعدكم يا بعد labarin alheri wanda ya gabata da wanda ake ciki da wanda zai zo saboda haka in an kai riko da littafin ubangiji za a samu tsira daga wannan fitina daga hadisin قال سيدنا أعوي وأن يقول لك سيدنا علي الله سيدنا في وأن الإمام الترمذي يروي هو حديثه وفيه الله يجي من الكتاب وأن الإنسان يشيل القرآن يا رسول الله أنزلناه قاتلا من سبكت لشيء هو غريب إليك على هو غريب ka baza shi ga al'ummarka kowa ya yi amfani da shi wanda ya sani ba ya ba wanda bai sani ba da abubuwan da suke ganin ana yi babu abin da wannan littafi mai albarka bai yi magana a kansa ba kowane irin ilimi in kwanan da a aikin bankuna ne kasuwanci ne yadda za a nemi dukiya ne da yadda za a kare dukiya da yadda za a samu magunguna irin sha'anin noma da kowane fanni da kasan wanda ake amfani da shi a manya-manyan jami'o'i a wannan zamanin na duniya. da yadda za a gudanar da mulki a yi adalci da yadda za a yi siyasa a zauna da mutane lafiya babu wanda wannan littafi bai magana a kan ba saboda haka ya rasu da lafiya gare ka ka sanar da al'ummarka da kuma yadda mutane za su zauna lafiya da yadda za a zauna da Allah lafiya da yadda za a zo lahira a samu kyakkyawan makoma da kuma yadda za a samu tsaro a nan duniya da yadda mutum zai samu kariya lahira shi ne tsaro ya samu immunity na duniya da lahira duk cikin wannan ƙur'ani akwai ne mubarakun saboda wannan littafi mai albarka ne da dai mun saukan matarshi ka gaya ma al'umma ne dabbar aya su su lura da ayoyin da'iman koyar da alƙur'ani ya zaɓuna yana kiran mu waya da haka annabi koyaushe yake kiran mu zuwa da karatu alƙur'ani waya halilu na على تلاوته تلاوة القرآن أدوبا شين القراءة أكرم جاوة أدوبا با شين التلاوة دوانا أنا كرم مني أفضل يتلتهم جاي كراسة القرآن دولين كلمة مانتا مشجلتو لسألهم من الدنيا لسألهم من الآخرة أقول أنا أسمع عن القرآن والأخذ من طريق القرآن ده القرآن والأمل ده أيكي ده أبين كتكيش saboda ni wannan littafin kitabun littafi ne kafirin barkat mai yawan albarka ma dawo fi duniya in dai alqur'ani ba a doke shi ba a duniya fal madar ne bin ilal ardi Allah ba zai zai da saukar da ruwa da kasa ba abada za ka ruwa suna farka wal ardu tajidu da mata kuma ƙasa tana fitar da tsiro iri iri yanzu kamar a misalin da ni nake yi magana a kan har gona yanzu in ka duba abubuwan da ake kirkirowa na iri da yadda ake abubuwa na 'ya'yan itatuwa ana kilimin duk wannan abin sun zamanin manzo Allah alqur'ani ya zo da shi ana yin a daura mu itatuwa aure ko a samu iri a daura mai aure yadda zai yawa a yi kiriniki da yadda a za a rage lokacin iskan mai shekara uku ne ko hudu ya yaya sai a zo a yi kiriniki sai ya dawo ya yi a ci amfani a cikin shekara ɗaya ko shekara biyu ko baye shi ne kilini dabbobi shi ake kira baye a ƙara mu dabbobin girma da yadda za su yi saurin girma abubuwan ne za a canza a haɗa ko wanda ice mai tsami ne a haɗa shi da mai zafi ya yi zafi duk yana da an kuka a cikin na addinin kuma duk waɗannan ilmomin an samo su ne a cikin wannan littafi mai albarka wani ya zakaru ya fi kulul albani kuma masu hankali a yi mata wa'azi da wannan littafi su yi imani da Allah su ji tsoron Allah domin su samu kyakkyawan makoma in sun koma lahira wanda Allah ta shi da wannan littafi an ba su koyi idan malami ya zo ya da shi da wata Allah ya ƙara wanda Allah ya ba shi kuɗi wanda littafi ya gaya maka yadda za ka yi tafiya duk wanda Allah ya ba shi kuɗi ya zo ya da shi da wata Allah ya ƙara wanda Allah ya ba shi mulki an gaya masa yadda zai ya tsira shi sarki yau ka zama sarki ko ka zama gwamna ko ka zama shugaban kasa ko ka zama ne wani abu to ka zama irwa Allah ce kasa kai irwa irwa ce ta Allah a cikin kasa ni ne mai amfani irwa a daga a sha to in mutum ya Allah ba shi wani mukami to a cikin cikin wanda irwa ta arziki to in ya riƙe wannan aljanna gare shi kyauta ce sai ya ƙi ɗaya su yau ta Allah tsara shi yau ne. Shi ba ta da an nuna wani da zai kowa ba a wani zafi wannan riga. Wani ya ce, "Rukun da kunan arban, ta kuma wannan littafi ikiya ce ta Allah shi alqur'ani ikiya ce ta Allah sai ya rike gefe ɗaya sai ya ce ku ku al'umma ku rike gefe ɗaya Allah ya ja ku ja Allah ya ja ku ja sai idan Allah ya ja kun ka bi shi Allah bai harka da ku to sai Allah ya ja ka kiyaye ka kiyaye ruwa to ya za a yi kan Allah ya ja ka ja idan to abin da kake Allah ya yi maka sai duk wanda ya roƙi Allah bai samu biyan bukata ba ba da Allah bai da za ka annabi ya ce addu'a'u silahul mu'min ita addu'a ita ce makamin mu'min to kaga ina je mu ma irin wannan in bai da Allah ba zai irin wannan babu to
ووهبنا بداود سليمان لمن عمله الله to an gaba tarihin annabi Dawuda sai a dawo wajen kansa annabi Sulaimana wani abu da annabi Dawuda Sulaimana ibnu abba annabi Dawuda bayan shi bayan mulki Allah ya hore mai tsuntsaye suna tasbihi tare da shi an hore mai ruwan wasu suna tasbihi tare da shi an ba su daɗin wuya su ke magana kuma sai aka tsara mai ni'ima aka ba shi annabi Sulaiman ni'imar ɗan ma da ladabawa inda Allah annabi Sulaiman shi ra inna ku Allahu rajabun mai yawan komawa ne da Allah jin tasbihi ko ya tasbihi ya ce wa zikin da ya zikin fi jami'ar al'ar cikin kowane lokaci annabi dawo da aikin shi سبحان الله سبحان الله إيه بيه لا إله إلا الله لا إله إلا الله عند السليمان تواب من يوم قوم عوان بسوء الله يزود عليه الأشياء السابعات الزياد شوف عند السليمان ما يوم ذكريني mai a mai yawan tasbihi ne annabawa da suka gabata an ba su salloli an ba su salloli amma ba irin yadda aka yi wa annabi muhammadu ba shi annabi muhammadu salloli aka ba shi guda biyar da asuba da azhar da la'asar da magariba da isha'i wani annabi a ba shi sallar asuba ita kaɗai wani annabi a ba shi azhar wani a ba shi la'asar wani a ba shi magariba wani a ba shi isha'i ba wanda aka bai sallolin guda biyar sai a cikin shi annabi Sulaimana sallar da asar aka ba shi da sallar wada'a. Waɗancan waɗanda suke cewa annabi Sulaimana ya yi sallar azahar yana jiran la'asar aka kawo mai dawakai a wannan alƙalamin mai rubutu ya yi sun kuɗi. Annabi Sulaimana ba a ba shi sallar azahar ba. kamar yadda wasu malamai na tafsiri suka ruwaito a shi ba a bashi sallar azahar ba abin da aka bashi sallar azahar in urira alayhi bil aki annabi sulaimana yayi arwanna zai je ya yi sallah sallah aka sallah nan da aka bar to ya tanadi da wakai don yaƙi ya sa an kara sai ce a je a kawo mai da wakan nan ya gani ta ce na annabawa ma da ko ce suna yin yaƙi kamar da manzo Allah kuma duk a ga sani annabi Musa ya yi yaƙi da sauran annabawa to sai ya yi tanadi domin in yaƙi ya zo sai je yaƙi shi ne in ƙuri da alaihi bil ashiri safinatun to lokacin da zai je wurin ibadar nan sai aka kawo da wakan nan da ya samu zai da kanje a kawai ne sai aka kawo shi ne kasu na sassawa kai biyanin kin a nagartattu irin waɗanda suke tsayawa da kafa uku ɗin nan su lokacin kafa ɗaya zaɓaɓɓi ne irin waɗannan dawakan a cikin dawakan za ka ga iya an rauni yaƙi sai su tsaye da tsawa ɗaya gaba sai su tsaye da tsara kuma su tsaye ƙirgin su sama sai an zo wani yaki saboda kai hai har ma masu tsaye ƙafa biyu akwai za ka ga zo ce ya tsaye ƙafa biyu yana tafiya da ƙafa biyu to waɗannan su ne zaɓaɓɓun dawakai to irin su ne ya sa aka nemo mafi aka tara har guda biyu ko kuma ɗari tara da wani abu sai ya ce a kawo da aka kawo don ya gani ga shi kuma yana nufin zai yi sallar azahar da waɗanda suka ce yana sallar azahar ɗin ko kuma zai yi la'asar ga waɗanda suka ce sallar la'asar aka bai to abin da ya faru inda waɗanda suka ce an yi sallah a zahar ne to ya yi sallah a zahar ya la'asar za ta zo sai aka kawo mai da wasa faɗaɗa inni a habartu hukun kai وقال إني آمرت حكم الخلق أن ذكر ربي حتى توالت به جاني sai ce kuna nihin in tsaya kallon dawakai lokacin sallah ya yi sallah mai yi ba wani shi ne mafi dacewa domin waɗanda suka ce annabi Sulemana ya shagaltu da kallon dawakan har yana ta fada da yi sallah ba ba zai yi ga annabi Allah ba don annabawa ba su shigarta saboda haka abin da ya fi dacewa a fassarar annabi sai kure mana sai ce ya za ku kawo man da waƙai lokacin sallah ya yi in shagarta gaba da sallah to da ya faɗi wannan magana hatta ta wara sai aka je aka mayar da su gidan jirgin inda aka doko to da ya gama sallah kamin ya je inda suke gani hatta ta wara bin hijabi sai ana ta faɗi to da ya ce da rana ta da da yake a mayar da su inda suke har rana ta fadi sai ce raduha ilayya raduha da rana ta fadi sai ce raduha a dawo da raƙuman nan a dawakan nan alayya zuwa gare ni farar duha sai aka dawo da ita faɗaɗe a sai ya tafi masahan yana shafa ƙawafinsa shi ne bisuki wani a anaki yana shafan wuyan dawakan yana jin daɗi su ma ya girmama su abin da ya faru kenan ba kamar yadda ake cewa wai ya sassare su da kafafunsa ba a kuma sare su ta baya wannan bai dai ga annabi Allah ba saboda kowa annabi magalin manzo Allah ne annabi annabi annabawa ne shi kuma annabi annabi da rahama ne annabi Sulaiman ba zai zo dan an yi mai abin da ba ya so kuma bai tagara ba cewa ya amayar da su raduwa ilayya kuma yadda su zuwa gare da aka da ya gama ibada sai ya je yana dubawa yana shafar kafafunsu yana jin daɗi kuma yana shafar wayar saboda ni ta kare masa saboda girmamawa ga waɗannan dabbobi fasara ya kare wafa sai annabi Suleiman yana girma dawakan farar dula kaila sai aka mayar da dawakan fasara sai annabi Suleiman ya zo yana shafar kafafunsu da wayarsu da girmamawa cewar da aka yi mastar bisuki wani a anaki sai aka ce yana tattare su da kafafunsu da wayarsu aulauka da kudin masu ya kudu a salar da kowane shafa kisa ne wanda Allah ke bauta ku bin usuku ku yi shafa da kawuna a sai ku ka kawuna ku da ku da ya wuce ba Allah na daga su da hanku sana da a sai in wuce a yi kawunan wurin alwala da muka shi kawunan inama masu halakai da fasar gaskiya magana yadda take annabi Sulaimana ta faɗa wa kai shi ne ya kuma kasar da shama na zuwa yana zama wace ta da ka da kwanta hukun kutukun inda na da kasar da hukun sana da mun zama muna kashe kawunan inna malmar ko da khairi inna ma masa alkhair ya tafi da wasai ne a ƙarfi kaɗai ta kare karimar saboda girmamawa da hada isa haza wannan magana ko tafi shi ne gaskiya ne da fi kuwa ta salata kuka cewa sallar da annabi Sulaiman da zama ba
ولقد بدأنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم ناب
ولقد فتنا سليمان الله يقول من جربت النبي سليمان كيف إذن لنا مجرد شيء بسبب ملكه بسبب ملكه فيما لم ذلت أدب المفكر أيضا فيما ذلك المفترة wanda yake cewa wai annabi Sulaimana wai ya auro wata mata kyakkyawa ya kawo ka gidanci yana son ka fiye da kowace mata a cikin matan duniya kuma ita matar kyakkyawa da ya kawo ka gidanci kullum sai ya kan tare da ya ɓaci sai an da sule ma da yake ya tambaye ni ne ne ke ɓata maka mu sai ta ce kana kana son ubanta ne yalla na sai ka tambaye ba wani sai su zuwa kike so sai ka ce kana so ya sa aljannu yi mata hoton baban sai ya sa su aka yi sai ta yi riga irin wadda babanta yake sawa domin an yi hoton irin ya abin da ake cewa wanda ake zana ya suna shi wanda ake zana a yi zai zirori sai aka yi zirori din baban sai ta samu yi kullum ta kalla ta zai shi ta a dama ta matar annabi suleiman ya jira a gidan da daban yana zuwa wajen to tana da koyan biyu
ban san koya ba ne ita matar kumanta sarki ne wai sai ta ne da kuyanginta in ta je ganin uban sai su yi su gana kuma a gidan annabi Suleiman wannan magana ba sai dai sai ana bauta wani Allah gidan annabi ba Allah ba zai bani ba kuma daga nan wai akwai wani aljani shi wannan annabi Sulaimana wai yana bari zo da dai a wajen wannan matar sai aljani ya karɓa da annabi Sulaimana ya dawo sai ce ina gode sai da ce ai wani aljani ya zo da shi ta ya karɓi zobe da annabi Sulaimana ya zo ya zauna a kan gaban mulki aljanu da suke bin su da mutane da su yi su ba sai aka ce ba annabi Sulaiman ba ne sai wannan annabi ya zo ya zauna shi ma wannan zallar kalamar mufassir yadda abin yake annabi Sulaiman zai yi arwanda sai ya shiga ban ɗaya sai ba matar shi zobe shi da ake sai wannan aljanni sai ya zo ya yi kiɗa da siffar annabi Sulemana sai ya nuna kamar ya fito ban aiki sai ce ba matar ta annabi Sulemana ta ba shi ruwa sai ta ba shi ruwa wannan gaskiya ne a yara shi ne ibtila'in da Allah ya yi wa annabi Sulemana da annabi Sulaimana ya zo ya tambaye matan shi ina zo ne sai ta ce an ya ba an ya ba sai annabi Sulaimana sai ce Allah ya jarabce ni su annaba ba su jarabce wani Allah ba su tsora ma kowa wani aiki ko na alheri ko na kyau sun san Allah shi yake yin komai sai ce Allah ya zarce abin da sai fara sai ce halwa yana saboda ubangiji har tsawon kwana arba'in wannan aljani da lokaci ya ƙare na irtilafi na darautar da Allah yau a nan sai ba sai aljani sai ya jefar da zoki a ruwa da ya jefar da zobe a ruwa sai wani kifi ya haɗe da kifi ya haɗe to su annabawa matan su suna zuwa kasuwa sai masu annabi suleiman sai su je kasuwa sai yau ce tsari sai ta kawo kifi don ta yi wa annabi suleiman abinci da sassawar kifi tana fata suke kifi zai yawon da zobe na annabi sai ta mayar da annabi Sulemana zobe shi Allah ne ya jarauci annabi Sulemana domin ya gani daɗin nan da ya ji na mulki shin idan an karɓi mulkin zai ɗibauta annabi Sulemana bai ɗabarta ba da aka karɓe mulkin sai ya koma ga Allah saboda sirrin mulkin yana nan a wannan zoga sirrin mulkin yana nan a wannan zoga na Allah ya aji wannan asiri da tabbata titi da zaka wannan zoga sai ta mayar da annabi Suleimana a dole annabi Suleimana yana sa wannan dole sai ta mutane suna zuwa da aljanna shi kuma da aka jarabce shi babu abin da ya same shi sai alhamdulillah sai ya koma da Allah shi ne gaskiyar magana kuma ga abin da Allah a wani tarfatar na Suleimana Allah ya jarabci annabi Sulaimana da karfewa mulkin shi abin da mutane suke shawo wa zalika bisa da wuri yin imar ake hawa kisa ba ma ya kulu ma ka da alu bin abiya annabawan na Allah ba su da yadda da Allah wannan al'amari ba ka yi kuka al'amari ne Allah sai maki sai maki wa alƙaina ala kujiyar abin wa alƙaina وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب wannan kuma shi ma wannan haka yake annabi Sulaimana alaihi salatu wassalam yana da mata dubu sai ya ce yau zan kwanta da mata ɗaya ina son kowace kuma ce na ƙodanni domin in samu mazaje waɗanda za su je su riƙa mu mu yi jihadi fi sabilin a tsaye da kalmar Allah kuma ba nan duniya ba ba zai sa ƙara ya alfahari ba ko a ce yana da yawan ƙaya ko ya gani ya ji da ƙa'a dan su je su yi yaki ya samu ladan man sanna sunnatar hasana dalilin da yake ce ya da zai faɗi magana sai yammanta bai ce insha Allah ba sai yammanta bai ce insha Allah wa alƙaina ala kursiyi da sadar sai ba wannan ke tabbace shi ma za a sai wannan aljani sai ya je zauna a kan gaban amir sulemana sunan shi a kan sai sun tsaye da abubuwa sai suka koma ga ciwon aljani sun ma'ana ba daga baya sai mulki ya dawo ga annabi Sulaimana Allah ya dawo da mulki ga annabi Sulaimana da ma ja'a lokacin da ya koma ila Allah tabaraka wa ta'ala ga Allah madaukakin sarki ba a da ayyami bayan wasu kwanuka wasala da kafin sai zo da ya dawo ilayhi gare shi wanda sun samu ya daura wajen rasa alamun ihi ya shiga wani mutum.
قال رب إنني وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب
Ala sai annabi Sulaimana ya ce rabi ya Allah a gajirni kai man gafara. wa habli mulkan wato inda da haka ta faru annabi Sulaiman da ya zabi kai ba yayi bane ba lafiyar ba amma sai ya zabi kanki al'adar annabawa da waliyai kullum ganin da su kafa suke ba ganin da su wanda suke yi ba Molan mashi wani farashi. yake wata rana ya shiga jirgin ƙasa sai ji wani mutum yana ta gaya wa abokin zaman da mutum wani ɗan uwan yau ibrahim sai ce sai kuma ni an zaka ne sai ni tambaye mutum ni ce kai ina na ka da ce sai bai iya shi da faɗa ba sai ce to ina tambayar da kanka da wani wata fi sani sai ce na fi sani kaina sai ce a to ta fi sani kanka ya ba ka faɗi laifin ka kai da ka fi sani ba sai ka faɗi laifin wanda ba sani ba annabawa da waliyai kullum laifukan kawunansu suke gani ba laifukan wasu ba shi yasa annabi Sulaiman a yace rabbi kulli yasabbu Sulaiman da Qur'an annahu fasala Sulaiman Allah shi ya garci annabi Sulaiman wa alqa ala kursiyihi ya qala da ya tura wani mutum akan mulkin shi shine makaru aljanni Sulaimana shi annabi Sulaimana irin mulkin shi yana kan lokaci in ya ɗaura wannan zobe da mutum da aljanu da tsuntsaye sai su yi idan ya cire ya dawo gida ya kaɗai su in ya cire zobe sai ya koma mutum irin kowa shi a nan suleiman وكان لا يقول حلاء في هذا الخاتم amma bai shiga ban ɗaki da wannan zobe domin akwai hasirin annabi Sulemana akwai isirin a adada cikin wannan zobe shi yasa annabi Sulemana bai shiga ban ɗaki da wannan zobe yanzu a hasim hasim sai ce wannan zobe wa a wajen abokin da zaune su amina sai ba matashi amina ta koyi wannan zobe ta ajiye kada kada sala'a sai ya ga ban shata ban da ciki na fa ja ajniyya sai ajniyya zo ta shakkala da suratu Suleiman sai canza huska ya koma irin annabi Suleiman wata daha sai ki na rogan nan qalat innaka akhadta al-haqqa sai ka bashi ka bashi fada fa'an da huce na ba shi roda fada fuska huce ya ɗaura dole shi a nan fada ƙwarar jinni wa a wani ɗinsu wa da mutane da aljanu da tsuntsaye sai suka zuwa na aljan fada rasa sai ya zauna ala kurfi yi ga gano mulkin annabi suleiman fada ji a suleiman da annabi suleiman ya zo ba ɗan ɗaki fada ala haka ya tambaye ta ina zo da ƙarar sai su ce a ina ka kasar hasa ba sai ya ba da dole ta ka ta ba ko a zama cewa Allah ba shi ba ne su da Allah subhanahu wa ta'ala sai ya gane wata jarraba ce daga Allah ko wata sarki fajarar da sai ya zauna ya ta abu da yana bota wa Allah a sama ka arziki da yawa a kwana arba'in fadar jin sai aljanna ne ya sace da kan wannan gaba wa al-khatima sai ya jefar da wannan dole ya ce ba a cikin kuma فرد له فرد بيته في حقه فاشترت زوجته سليمان فرقها وأن ذلك بين حكم الله قال أبن كل أن سليمان أبنيتي ذكر جيت قوما تيتي والذي يتواش فلما شمأت بأن الصفات وجدت كاتب da ta tsaji cikin cikin sai ta ga wannan zoji wata kala sai annabi Suleiman ya wanke wanda zobe kada bi sahu sai ya daura wata bi a hujjin wal insu wal sai tsuntsaye da mutane da aljanu sai suka dawo da annabi Suleiman wa wajen jinna da ya zo ya hau gadar sai ya samu aljannu sun yi abubuwa da suke yi su da suke ganin Allah shi ne da su yanzu su a ganin suka yi da annabi Sulaimana ya samu waɗannan abubuwa na sihiri waɗannan abubuwan da suka yi dai na sihiri sai suka gaya wa mutane da waɗannan abubuwa ne annabi Sulaimana ya mallake ku annabi Sulaimana ba annabi Allah ba ne Allah ba ya sai suka sa mutane suka kalace da aljannu kujiyar da ainihin tarihin abin ya ce annabi sulemana a da ya dawo sai sa aka tara waɗannan abubuwa aka yi haɗa aka rushe sai ga gaskiya al'amari yadda yake sai ce haza in salamu min Allah ni dai Allah ya karshe mu da kalli mulki yi ba da arziki na ne rasa gwargwaron fada a rayu shi ne warkar farsan na Sulaimana wa alqana ala kursiyi sun alama sannan annabi Adam a Sulaimana kai ya dawo a kan mulki قال سيد ربي يا الله اغفر لي ما غفر وهب لي ملكا كبار ملك لا ينبغي لاحد من بعدها wanda ba za a ba wani irin wannan mulkin ba in ya kantar wahab Allah kan yi saukan to amma an ba annabi Sulaiman annabi Muhammad mulkin da ya ci annabi Sulaiman an ba annabi Muhammad amma dai saboda ladabi iri na manzan Allah bai abubuwan da annabi Suleiman ya yi ba domin kada ya so zartar da ɗan uwansa sun tsaye suna zuwa wajen annabi suna magana da shi annabi yana magana da aljanu wajen sarar na alaika da fadar jin na fadar jin jin ne sun kula da ƙwa'ana a annabi yana magana da aljanu shekan ma wata ranar da yanzu annabi har ya ma da igiya da ke ake a kawai shaida sai ya tuna annabi sulaimana ya ce wa hamdi mulkin layan bajili a hadin ba'aliya in ka an tarwa hawa sai ya ce a dawo idan duk da aka kawai shaidan na yi mulkin da annabi sulaimana da iya tun da shi annabi sulaimana duk mulkin da aka ba da iya kawai shaidan ba sai a yi ce a wani saboda ladabi ne na mata Allah sun da ladabi kamar kun ga shi ba sai na su hana abu da da aka tura shi sulhi da mutanen makka da ya je sulhi da mutanen makka annabi a a sayin na usman da kai ai an ce umara ya shi kuma ya zo cikin garin makka ya ce wallahi ba zan yi umara manzon Allah bai sha kuma wata rana annabi ya ce sai na abubakar ya yi sallah ana sallah ne annabi yana limanci sai ga yara suna faɗa sai ya jawo hannun sai na abubakar sai ya ce shi wani sallah annabi ya je ya raba masu faɗa da ya jawo da abubakar ya ga manzon Allah sai ya jawo baya annabi ya ce kai sallah kai sallah ya ce bai yi wa da ɗan aba a haka shi ne gaban manzan Allah sai annabi ya ce gaba ya ce ka sallah kuma wannan magana da zai na abokan yi a tsaka da sallah saboda ladabi ne ga manzan Allah idan aka riga umarni ga ladabi ga umarni ga ladabi to sai a ba umarni a ila da shi kun ga ai manzo Allah ya umarce kai da abu da ya ce Allah amma bai yi ba saboda ladabi kuma bai yi laifi ba
فكان له الرياء تجري امري وقاء حيث اصاب وسخرنا له الريح من hore ma annabi Suleiman iska ta jari tana tafiya da amurihi da umarninsa duk inda yake tafiye tafi in ya ce ka ɗauke shi ɗauke shi ka kai shi a hankali a hankali a nake ba a tare da kura da kuma iska a a ne har yi a kama inda yake so ta wannan ma haka ne ko حيث أصاب فلما أكرم الحي لوكacin da annabi Suleiman ya girmama da wasan nan lil jihadi waɗancan da aka ce ya saskare ba saskare su ba girmama su yayi tafi kuma ko su ruwa yana da ya girmama su ba ga da yayi yaki fi sabila dan kawai addinin Allah a karama hullahu da bi sai Allah ya girmama annabi Sulaimana aka ba shi abin da ya shafi shi ne iska ruwa shaharu wala wahu a shaharu in sai tafiyar ta wuni tafiyar wata nawa in tafiyar in sai tafiyar malaice ita iskan da annabi Sulaimana sai da ya tafiyar wata na gaba abin da Allah ya shirya ya ka ba shi mutum tsaye duk inda yake so to ke shi kai shi da kudurar Allah ta والشياطين كل بناء وغواص wace yadina aka hore ma annabi Sulaimana al-shaytanu al-jami kullu kullum banzani bannatin duk ginin da yake so a yi ko wani irin gini sai su je kasashen duniya su kallato gini mai tsada inda aka yi furen mai tsada lokacin ba jirgin ruwa ba moto ba jirgin ƙasa sai su je wurare masu nisa su ɗebo abubuwa da karmatako da duwatsu a gyara yi wa annabi suleiman biyu wanda wasu da masu kuma nutso a cikin koguna suna ɗebo musu gwanagwanai ana ado da su da jiko da jiki kuma ana ƙayantar da su da da aka yi duk Allah ya hori ne annabi Suleiman da wannan ta وآخرين مقرنين بالأرباب wa akari da waɗansu waɗanda suka kafirce suka yi butulci sai a ɗaure su sai a kafani a cikin ruwa a haɗa su su je su alƙalin ko kuma su shiga ta هذا أتاهنا قمل واصرف بغير حساب Allah ce ya ya Suleiman haza waɗannan abubuwa da ka gani mun yi a ɗa'una kyautar mu sai mun aiki gare Kwamda ka ba wanda kake so a azumin hu mai shi duk wanda ka so ka ba shi awon mutum wanda kuma ka gara ba ka hana da su mun ba da gari misali kuma da wanda ka ba da sun ka hana ba ka yi da shi ba kai shi ne kullum ma a ɗan lahu Suleiman a talakar hu izina an ba shi ilimi mutulaki tattar rufi da yin aiki da waɗannan abubuwa kai ban sha yadda yake so in sha'a in ya so a ƙara baya wa in sha'a in ya so mana a hana la yin tsabu a yin kuma za a yin tsabu
فإن له عندنا للشيء وحسن معاصم wa inda lahu inda na gare mu annabi Sulaimana yana da kusanci na kusa da mu wa inda lahu inda na da dunta mun ba annabi Sulaimana kusanci da mu wa hujjar ma'ali kuma mun ba shi kyakkyawan makoma ita ce lafiya واذكر قبلنا أيوب إذ نادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب Kur'an na ayyuka yanzu an gama tarihin annabi Sulaimana an dawo da annabi Ayyubu shine za a biya mu ya rasu da ta ka gaya ma mutanen duniya tarihin annabi Ayyuba izina da rabu ya shi annabin Allah ya shi manzon Allah ya shi a zamanin su ba mai kuɗi yana da mata ta kai ɗari uku ko fiye da haka. Kuma yana da ‘ya'ya sun fi haka, ko ni an yi mai. Na sai zo yana wa'azi yana kiran mutane zuwa ga Allah. Sai mutane suka ce ba dole ya yi wa'azi ba tun da Allah ya ba shi kuɗi. Mu Allah ya ba mu talauci, ya ba mu bishi, in Allah yana son mu imani. ya ba mu irin abin da ya ba a yi rayuwa ta mata da ƴaƴan sai shekan ranar shi manzo ne na Allah amma na halakarwa sai ce da Allah ko ayu wa ayo ne yau domin ka ba shi lafiya ka yi kyakkyawa annabi ayyuka kyakkyawa ne dogon mutum ne mai kiba ba kuma irin kiba na mutum wanda ya gan shi sai ya so shi annabi ayyuka ya kai mutum sai shi dan ya yi wa Allah gori ga kamala ga kuɗi ga ƴaƴa ga mata shi shi na ya yi wannan magana sai Allah ya shigo wuta duk kamfanonin nan na annabi ayyuka waɗanda ake yin alkama ake yin su biredi da abubuwa na ciye-ciye Allah ya turo kamfanonin su da koli da kamfanoni suka kone da ya mori kamfanoni suka koli sai Allah sai ya turo gobara ta kone duk kamfanonin nan na annabi ayuba sai annabi ayuba shi ma sai ya irin na annabi suleiman sai ce alhamdulillah sai ya ƙara wata umarni sai ke ɗan ya ƙara yi wa Allah kowani ai yana da ƴaƴa yana da mata sai Allah ya kashe su ƴaƴa Allah ayu sai su alhamdulillah sai kada shi gaba su ba su hannu shedan ya ƙara yin koyi duk matan nan gaba ɗaya na annabi ayu wata kawata sai masu su guda ɗaya ita ce shi kare annabi su ɗaya shi ne za a ba da labari kuma imani su koyi annabi ayuba annabi Allah manzon Allah sai ka ga kai Allah ba ka arziki in ya kare ba Allah ba ya farko wani sai ka koma da Allah shi na shi ne ake cewa ba ko ayuba ka tuna ko kuma ka gaya ma mutane ya rasu da lafiya na duniya tarihin annabi ayyuba in na da rabu lokacin da ya kira ubangiji ya ce ni masa ne ya ce tsari da yusuf bayan da annabi annabi ayyuba waɗannan abubuwa ya kuma baya da kone ya ta ɗora mai cuta lokacin da aka ɗora wani bala'i sai ce alhamdulillah sai harshe da zuciya waɗanda yake an matan Allah ya so ta samu da shi wani annabi ayyuka ya ce ya Allah kar ya Allah shedan ya jarabce ni da cuta kun ga bai ce Allah ba amma ya san Allah shi ne yasa yake shedan saboda ladabi saboda ladabi kada sai Allah ka jarabce ni da cuta rufe da shi وعذاب يكون عذاب شنو ابن سوريا
وقل برجلك هذا مرشاة بارد مشاب
ونسب ذلك الى الشيطان آه annabi ayuba ya danganta wannan musiba zuwa ga shaitan wa in kanat al asyabu kulluha min Allah duk da dai al'amura duka gabanin su daga Allah ne ta addu'a saboda lalabi ma abu kare da halar Allah wasira da yayi addu'a sai Allah ya ce urkut jirjilika ka buki kasa da kafarka sai annabi Sulaiman a ayuba sai ya guji ƙasa da ƙafa shi sai ruwa suka kuɓuɓo sai Allah ce haza mun tafi da bari da masara waɗannan ruwa ga su don masu tsayi ana ƙananin zafin rana a yi wanka ka sha yana yin wanka duk cutar da ke bayan jikin shi wata rami da ya sha kuma wadda suke cikin ciki ita ma sai ya kashe sai amaita ya fi tsare ta nan da sai ga annabi ayyuba ya koma mai lafiya lokacin da ciwon ya zo kowa ya guji annabi ayyuba sai ba ta ce kawai ba ta guje shi ba ranar nan ta je neman magani sai ce dan ya ce akwai wani abu da za a ba a jini a wasu ayyuka da ta shiga da ta zo ta gaya mai sai ya guje ta ya ce wallahi sai ya musu gura da aiki
Amin.
Thank you.